27 ga watan zulqida hijira tana da 1442 wanda ya dace da laraba 7 ga watan 6 miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin tufatul hukam ko? Dari biyu daidai? Fil musaka? Ai mun yi musaka mun yi karatu da wasu ya jiri ko? Na za mu tashi?
Wa inna bayadu.
Wa in bayadun kanta ko? Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an mubaraka. وإن بياض قل ما بين الشجر وربه يلقي فهو مكتفر وجاز أن يعمل ذاك العامل لكن بجزء جزءها يما جزءها يماثله يأتي وإن إذا بياض gurin da babu shuka a filin da aka kulla ko kuma a gonan da aka kulla musaka gurin da babu shuka amma kuma ruwan shayar da gonan zai samu gurin idan wannan gurin kalla ya karanta ma baina shajar tsakanin itatuwa tunda musaka ba ana kulla shi a itatuwa ba kamar yanzu misali gonan dabino ne ko na mangoro ko na inabi kuka kulla musaka wanda zai zo ya shayar da gonan yayi ɗawainiya in lokacin kaka ta yi amfanin da aka samu ku raba to sai ya zama tsakanin itace da itace akwai gurin da za a iya dan yafa wasu abubuwa tunda an zo shayarwa ai gurin shi ma zai jike wannan jikewan in ka sa wani abu za a iya samun amfani a gurin to irin wannan gurin shine bayala ko a allo ma ba muna cewa ka bar bayala ba gefe za ka ga inda babu rubutu to shi ma irin wannan bayala tsakanin itace da itace din to warabbuhu yulgi idan mai gonar yulgi ya sar da shi ga shi mai aiki ya ce kawai samu wani abin ka saka ka amfana da wannan gurin shi kenan fa muktabar an yafi ba za a ce dan me za a bashi wani abu bayan an riga an kulla musaka ga ka'idan abin da aka yi ba tunda mai gonan ne ya sar da shi ga mai aiki ya bar masa shi mai aiki amfana da gurin to shi kenan an gafarta ba komai ya shuka duk abin da yake so ya amfana da wannan gurin wannan kenan sannan wajaza ya halatta an yi amala zakal amilu shi wannan mai aikin ya aiwatar da wannan gurin lakin sai dai bi juzi'in shi ma zai kawo wani juzi'i ko kuma zai in an zo rabawa shi ma za a raba da juzi'i wanda yumasilu juz'aha zai daidaici juzi'in musakan da suka yi yanzu misali kun kulla musaka da shi zai zo yi ɗawainiya a gonarka amfanin da aka samu ɗin a kasa uku ka ɗauki biyu ya ɗauki ɗaya. To wannan bayanan ma za ka iya ce to wannan gurin ma na yadda ka samu abin da za ka sa amma in ka sa duk abin da ka sa shi ma yadda za mu kasa an ɗau biyu ka ɗau ɗaya shi ma ɗin sai mu kasa an ɗau biyu ka ɗau ɗaya. in ya yadda kai ma ka yadda shi kenan ya halatta kaga ya hau kan wancan musaka ɗin kenan amma ba ku fahimci ya ce ƙalla bayadun ƙalla ya wuce sulusin ainihin gonar gaba ɗaya ba kaga biyu kenan ba ko a barwa mai aikin ko kuma a yi da ka'idan za a raba yawwa bi sharɗi an ya kuna ma yazdari'u amma ba da sharaɗin ko da rabawan za a yi an ya kuna ma yazdari'u abinda shi wanda aka kulla musaƙan zai shuka ya zama min inji shi zai kawo kaga ya ainihin tashi daga ka'ida na muzara'a kaga muzara'a in za ku yi da mutum ai dole irin da za shuka kai ma za ka kawo shi ma ya kawo ko to amma wajen musaka wannan bayanan in kuka yi da sharaɗin za ku raba to amma abin da za shukan shi zai kawo saboda sun kiyasta shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bada haibara a mutanen haibara su yi noma amfanin da aka samu a raba ai kaga baya kai musu iri su suke shuka irin su sannan an samu a raba to shi ma wannan sharadi ne an yakuna ma yazdari umin indihi abin da zai shuka ya zamo shi zai kawo wa juzul ardi taba'u sannan juz'in wannan kasan da aini yake da bayaba din taba'u ya zamo taba'u ya bi ainihin gonar misali kaɗan ne gonar tafi girma amma idan gonar karama ce ainihin amfanin gonar da aka kulla musakan kaɗan ne ainihin filin bayanin ya fi yawa sai mu ce bai halatta ba sai dai a jinkan shi shi ma daban wa su ma duk lokacin da ishtara da rabbul ardi me kasan ya sharɗanta fa'idahu fa'idan wannan bayalan ma kan shi falfasku amrun mu'tadi yanzu ɓace wannan musaƙan al'amari ne abin hukuntawa ko kuma a ɓace wannan ƙa'idan misali mun ce ya halatta ka bar marisa abin da yake so ya halatta ku yi da sharadi yadda kuka yi wance haka shi ma duk abin da aka shuka ku raba ko amma bi halatta ka ce to idan fa ka gama ni akwai abubuwa na dama da nake sawa a tsakanin itatuwan nan akwai su barkono na su me zan saka kuma an gama wannan nawa ne ba zan baka wannan bi halatta ba saboda kaga zai ma aikin banza shayar wanda yake yi zai shayar ma da amfanin ka sannan kuma kai zaka kebanci da wannan amfanin bai halatta ba sai dai idan gurin a wani gefe yake wanda bai shafi gurin shayarwar shi ba to wannan kaga wani bangare ne na gonan ka zaka yi abin da kake so wala wala tasihu ma kira'in baya halatta a kullu musaka tare da haya kana da wani gidanka na haya ya zo yana neman haya ka ce to sharadi in kana bukata zan baka hayan gidan kuma akwai gona ta zaka shayar min a kulla musakan da hayan gaba daya kulli ɗaya bai halatta ba yawa kowanne zaman kanshi yake ba a hada su la yace ba a haka wala shar'il bayani lisiwa man amila haka nan baya halatta a sharɗanta wannan bayanan ga wani wanda yake aiki in ma ka bar mar wa in ma ku raba amma duk lokacin da aka ce ba shi za a bawa ba ko ba kai za ka ɗauka ba wani bare za ka kawo nan ma bai halatta ba kamar ka kawo wani yaron ka da Allah taimaka yaron nan shi ma zai dan gwada noma bana in ruwan da kake dan shayarwa shi ma amfani mu ce bai halatta ba tunda wannan bayanan amfanin ruwankan da shi wannan din da aka kawo zai amfani kaga biyu ya halatta biyu bai halatta ba inda ya halatta ka bar mar ko kura ba inda bai halatta ba ka keɓe kanka ko ka ba wa wani duk bai halatta ba walai shiradu amalin kasiri baya halatta a sharɗanta aiki mai yawa ya buƙalahu wanda zai wanzu ga mai gonan ka misli habli biri a hafri biri ko kaman ainihin tauna rijiya misali kun kulla musaka da shi ka ce amma da sharaɗin za ka tauna min dam a cikin gonan ko za ka tauna min rijiya ko za ka kewaye min gonan da garu wani aiki ne wanda har a gama aikin musakan kai mai gonan za ka amfana da wannan aikin sai mu ce bai halarta ba amma in dan aiki ne kaɗan wanda dama gonar ta buƙaci wannan aikin wannan ba matsala za ka iya sharɗantawa yi. walaftisasi bi kailin au adad haka nan bai halatta kowane ɗaya daga shi mai musaƙan wanda aka kulla musaƙan da shi ko mai gonan ya keɓantu bi kailin da wasu adadi na mudu au adad ko wasu adadi na kidaya na amfanin gonan au nakalatin ko ta itaciyar dabino mimma alayhi kada akaddaka abin da ainihin aka kulla musaƙan ya kulla musaƙan alayhi akan shi misali gonar sai ka ce ka zo ka ci gaba da amfani da gonan nan ka shayar ka ci gaba da ɗawainiya in an samu amfani za ka sa biyu ka ɗau ɗaya in ɗau ɗaya amma sharaɗi ranar da za a zo a kasa ɗin sai na wari kwano kaza wannan nawa ne ko banda itace kaza da itace kaza wannan nawa ne ko banda adadin kankana guda kaza wannan nawa ne wuce bai halatta ba yawwa kawai abin da aka samu gaba ɗaya za a raba shi ya ware wani bai halatta ba kai ka ware wani bai halatta ba wayya bi shadirin to shi musaka dai asalin shi ana yi bi shadirin da rabi rabi ne in an kulla ya dau rabi ka dau rabi wannan shine asali tunda na manzon Allah da mutanen haibara da fidak duk ainihin da rabi rabi ake yi au bi ma qaddutu fi ko kuma ana yin musakan da abin da suka yi ittifaki bi da shi ba dole sai rabi ba shi ya san irin aikin shi kai ka san iman gonanka zaka iya cewa kai za a kasa biyar ma ya dau ɗaya ka dau hudu shi ma in ya ga aikin shi yana iya da yawa zai iya cewa a kasa biyar ya dau hudu ka dau daya zai ya dauka eh kwarai a ba ga yanzu bakin cadin nan an je roro lokacin da ake samun amfani akwai lokacin da wake wake mai roron zai zo da buhun shiga buhun mai gona in ya ɗebi ɗaya zuba ya ɗebi ɗaya zuba na shi ba sa so ya bari kuma hakan dole ka yadda saboda waken sai lalace ka gani saboda haka ana duba kiman aikin ne shi ma ya san kiman aikin shi kai ma ka san kiman gonanka da abin da kuka sasanta shi kenan shara ba ruwanta kai dai ka yadda yadda shi kenan shine bima qadid tufiq bihi wa haddu amadin laha yahik amma iyakance lokaci yahik yana cancanta laha ga musaka ba a kulla musaka har abada ba a kullawa ba lokaci dole a iyakance shekara ɗaya ko shekara biyu zuwa kamar shekara hudu da sauransu haka waddan kulin zakaci to ba da zakkawa zai fidda zakka in lam yushtara idan ba a sharɗanta cewa wani kai za ka yi zakka a naka ba to bai na huma zakkan zai kasance tsakaninsu ne bin nisbatil juz'i dangantakan ainihin yankin kowa abin da zai samu fakar kaɗai tunda in an zo kulla musaka zai ce to na yadda za a kasa biyu ka ɗau ɗayan ɗau ɗaya amma zakka a naka za a cire ka gani sharaɗi ko shi ne aiki ya ce amma alhaji zakka kai zaka ce an yi sharaɗin ba wannan sharaɗin ba lokacin zakka ya zo ka san a lokacin hukuma tana sa ido ba zai yiwu ma ku raba ba dole sai an zo an cire zakka tunda duk gona duk gona kamar dabino ma kirdaru ake yi hukuma dama da dabinan ka sun nuna saboda karkarye ka ɗiɗi ba ka siyar ka ci sai a tura gona a dajewa ne a kira malaman gona su je su yi kirdado an zo an yi kirdado za a ce bana zai ba da dabino buhu ɗari sai a rubuto ma a rubuce muna da buhu goma a wurinka saboda haka kawai lokacin yayi za a turo mota ne ta zo ta ɗebi buhu goma na zakka a tafi to yanzu wannan zakkan wa zai cire in an yi da sharaɗi wanda aka sharɗanta shi zai cire in ba sharaɗi to za a cire ne dangantakan rabon kowa a ciki kaga kenan an zo kan a raba sai an cire zakkan sannan sai su raba kaga kowa an cire zakka a nashi wa ajizun haka ne wa ajizun min hazihi yukammalu wa ajizun mutumin da ya fara aikin ainihin musaka sai ya gajiya ya kasa ci gaba to yukammalu za a cika wannan ainihin aikin da ya fara din min hazihi daga raban shi bil bai'i da siyar da raban nashi ma abudu salahi al'amal in dai abin yayi budu salahi al'amal wannan shine aiki ranar talifi ma'ana ya zo an kulle musaka da shi ya fara aiki yana yi yana yi gaba ɗaya ya gaje zama ba zai iya ci gaba da aikin nan ba sai mu ce to ya amfani ya yi budu salayi ma nan budu salayi lokacin da aini ya gaje ya halatta a siyar da amfanin kaga ya halatta yin amfani ya budu salayi a siyar to yanzu tun da lokacin siyarwa ya sai mu ce to da ya ka'idan ku yake za a kasa biyun ɗau ɗaya ɗau ɗaya kuma yanzu gashi nan yaƙi ya zo ya ci gaba yanzu fari ko na ba za su iya zuwa su ɓata mana sai hukuma ta ce to a nemi mai siyan rabi an nemi mai siyan rabi in ya sayi rabin tun da ya gudu sarari wannan kuɗin rabin sai a ci gaba da yi ma amfani da shi in amfanin ka ya kai kaf ka ɗebi amfanin ka abin shi da ya saura sai ya miƙa ma idan bai saura ma ciko ya biyo shi dole zai cika kwarai kuwa akwai ƙa'ida a karatu bi zaman wanda zai ci riba idan ciko ma ya zo shi zai cika ya ce wa haisu lam yabdu yayin da kuma lokacin da ya gajiya bai ma yi budu sarari ba misali irin yan tamori din nan ne mai taba yin aikin gona ba kawai shi ma ya tafi ya ce wallahi mu ba mu da gona ya ce wani kuma shi kuma ya ce ni gashi na fara da abin ya guduran ya ce to yanzu ya za a yi bayan da za a yi ne ka bani in karasa aka ci da za a yi mana ku kulla musaka sai suka kulla shi ma da ya iba yana yi yana yi shi ma gaba ɗaya tilis ya gajiya kuma abin bai yi gudu sirai ba balle a siyar kaga wa haisu lam yabdu kenan sannan sai muka ce to a nemi wani mana amintacce wanda shi zai zama mutum na uku ya ci gaba da aikin saboda kar a yi asaran gonan sai ya zama wala yujadu man yanubu fi zaka madaba mutaman ba a samu wanda zai zo ya tsaya matsayin shi wannan wanda aka amincewa na farko ba kaga abun bai kai lokacin siyarwa ba ba a samu wanda zai zo ya tsaya a matsayin shi ba to fa amilin yurgalahu ma an faɗa shi wannan mai aikin za a yasar da abin da ya ainihin ɗawainiya gaba ɗaya za a ce ɗawainiya ka ta zama ta banza mai gona ka nemi wanda ainihin ko kuma ka yi ka ci gaba da aikin gonanka. Wa ƙaulu kuzmana ba faɗin mai gona ya ce ka riƙe abin da yana ibance ka kurish ka fita ka bar min gona ta mutakan wannan abin ki ne ma'ana musaƙan an ƙulla ta ta zama lazimi tsakanin su biyu gaba ɗaya ba zai yi yana cikin aiki wai ko wani rikici ko wani abu ka ce kai a yi lissafin aikin da kai in biya ka ka tattara ka bari ba zai yi ba dole ka bari har ya gama ku raba wannan amfanin kamar yadda aka ƙullo ta a farko.